أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاسعة تبقيت مبقى ina ganin su nan shahara nan nan saboda rubutun zai fi fito da karatun tanazu za mu je ko? kuma kaga ba mai ba permanent ne ba duk da kaɗan yin bushe yana kan kura da kuma na kuma
to a'udhu billahi samil alim shaitanir bismillahir rahmanir rahim matashin karatun mu na yau shine at-tanazu at-tanazu jayayya yani at-takhasum at-takha fada jayayya idan muka ce يضرب وينصح أخواك وكما يضربان وينصح أخواك kowanne daga cikin yadribu da yadribani da yansabu akhawaka za su iya zama fa'il za su iya zama suna neman akhawaka matsayin fa'il kun gani yadribani wa yansahu akhawaka akhawaka za su iya zama fa'il na yans- na yansaha yadribani da yansahu to idan muka yi imalin fi'ili na farko shine yansahu yadribani fa'ilinsa akhawaka ne mun gani wannan harf alifin da sai zama harfin dalin alal tasniya ba fa'ili bane harfin dalin alal tasniya yansahu wa fa'iluhu shine wannan akhawaka to yansahu fa sai mai mishi idmarin lamiri a matsayin mene fa'il nashi mun gani za mu kuma iya cewa wannan alif din shine fa'il na yadribani to yanzu kaga automatically yansahu ina fa'il din sa akhawaka mun gane shi ko to wannan babu wani wahala a cikin tanazu'i to malam yake cewa in amila niktada ya min amal qablu falil wahidi minhuma al amal والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أقسا غيرهم ذا أسرة إن عملا اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل تقدير سا إن إن عملا اقتضيا العمل كلمة كركيشن في اسم gane ko in amila niktadaya amal fismin idan aka sami kalmomi guda biyu waɗanda suka hukuntar da aiki ga ɗayan ga, ga wani suna guda ɗaya kamar can da muka ce yadribani wa yansabu akhawaka kaga yadribani da yansabu kowanne yana neman akhawaka matsayin fa'il zai zama fa'ilinsa to qablu gabanin haka sai ka cire fa'il din ka hada shi da amal fal amalu lil wahid minhuma aikin ma'ana amili sunan karke din nan zai zama na ɗaya ɗaya daga cikin waɗannan fi'ilolin kawai ɗaya ne zai zama fa'ili kawai a cikinsu a zai zama fa'ilinsa na'am kenan sai ya zama idan aka samu fi'ili fi'ilai guda biyu dukan suna neman suna guda ɗaya da ya zo a gabansa a matsayin fa'ili to shi kenan wannan zai zama mene babin tanazu'i babin jayayya tsakankanin fi'ilula guda biyu mun fahimci wannan ko idan kai imali fi'ilin farko kace shine fa'ili to dole ka yi idmarin lamiri a na biyu ya zama shine mene shine fa'ilinsa in kuma ka ce a'a fi'ilin fi'ili na biyu ne shine kai imalinsa to fi'ilin farko shi suka mene imalinsa a idmari ga suka mishi ma zai idmarin fi'ilinsa mun fahimci wannan ko to wai shin idan muka ce yadribani wa yansafu akhawaka shin na farko ne fa'ili ayan akhawaka zai za su zama amil ne na fi'ilin farko ko ko fi'ili na biyu shine sai ce wa thani aula inda ahlul basra wa thani fi'ili na biyu aula shine fi cancanta inda ahlul basra a wajen malaman basra wato ma'ana za ka yi imanin fi'ili na biyu ne domin shi ya fi kusa zuwa ga fi'ili ga sunan kenan sai ya zama yadribani وينصب أخواك يضربان فعل ما فعل مضارع wannan alif din shine dhamirul fa'il yadribu wa yansahu yansahu sai zan fi'il mudari ina fa'ilin sa akhawaka ya bita masha Allah waqtara aksan gairuhum waqtara gairuhum aksan kufa da malaman kuba su sun zaɓi wani sun zaɓi wani shi ne wata mana su sun zaɓi filin na na ɗaya za astra wanda ke mabucin kowa mai ƙarfi cikinan kun ga shi ma ibn malik shi ma kamar ya goyi bayan su tun da nuna abin haka yana da ƙarfi cewa filin farko ne shine mafi ƙarfi to alifin din nan sai zama harfin dalu ala tasniya sannan sai sai akhawaka shine fa'ili na mene yadribani to shi kuma yin safu sai ka boye mishi fi'ili fa'ili kai afwan a matsayin lamirin sa kun gani atuni ufrik alaihi kitra atuni ufrik alaihi kitara kaga atuni da ufrik yana neman mene fa'ili suna neman maf'ul bihi ne nan atuni ufrik alaihi kitara kaga dukan su su biyu suna neman kitara a matsayin maf'ul bihi ko to shikenan idan muka yi imanin na farko na biyu ko sai mu kaddara mishi in muka yi imanin na biyu sai mu kaddara na farko sai mai ne nun nun ya wanda na yi sai maf'ul bihi وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم والتزم ملتزم ملتزما كيوسناني ويسيئوناك وقد بغى واعتدى يا أبداك هكذا وأعمل المهمل yanzu idan kai imalin imalin na farko to nabi ya zama ne muhammad kenan in kai imalin na biyu filin farko ya zama ne muhmal shi ne ke cewa wa ahmilil muhmala sai ka aiwatar da fi'ilin da kai ihmalinsa ba kai itibarin sunan da ya zo gaba shine fa'ilinsa ba ko mafulinsa ba fi damiri mata na za'ahu zuwa ga lamirin sunan da suka yi tanazuyi a kai kaga yan kalori da kyau ya zaribani wa yin sabu a kawaka yanzu ya zaribani alifin ɗin nan idan ka ɗauke shi ne fa'ili na ya zaribani ba lamirin nan a kawaka ba ne kaga dukan su ya zaribani da ya sau sun yi tanaji zuwa ga mene a kawaka a matsayin fa'ili kenan idan ka yi imalin ya zaribani ka ce shi ne alif ɗin shi ne fa'ilinsa to kaga a kawaka sai zama fa'ili ne na mene yansahu to kenan ya diribani sai ka imaninsa ga alifin din nan shine fa'ilinsa kun gani to haka abin ki eh waltazim maltuzima sai ka lazunci abin da aka lazantar kenan idan ka boye man na farko idan ka yi imanin na farko to na biyu sai ka kawo lamiri sai ka sai kawo idmari sai kawo lamirin shine fa'ili kun gani idan kuma ka kawo na farko ne ai na biyu ne to kaga wannan alifin din shine fa'il na farko atuni ufrik alaihi kitara kaga kitaran dukan suna neman shi da maf'ul bihi to idan ka ce kitaran maf'ul bihi ne na atuni to ufrik alaihi kaga alaihi din nan za ka kaddara mashi wannan mujahid majrur shine maf'ulin sa misali idan kuma ka ce atuni a yawon ɗin nan ne ita ce maf'uli bihi to ufrika alaihi kintanan shi ne zai zama maf'uli na biyu kuma duka fi'ilolin su dole in za a tana su iko dole ne a samu fi'ilolin a mutasarrafai ne fi'ilai jamidai ba a bayan tana su da su kuma za su iya zama sunaye amma idan suka zama sunaye sunaye za su zama sun yi kama da fi'ili ne kaman ismil fa'il da dai sharuɗa diga sun dai wa amilil muhim ka yusinani wa yusi ibnaka yusinani wa yusi abnaka idan kai imalin yusinani ka ce fa'ilin su shine abnaka to yusi sai ka kaddara mishi fa'ili idan ko kai ihmalin fi'ilin farko ka kaddara yusi shine fa'ilin su shine abnaka to kaga wannan alifin din shine sai zama lamini وقد بغى واتدى يا عبدك شي ما دي نفس الشيء kun gani wala taji ma awwalin kad uhmila bi mudmarin li ghairi raf'in uhila to idan ka sami fi'ili kan ka- in ka samu fa'ili idan sunan da aka yi tanazu'i kansa fa'ili ne kun gane ko to ba za ka kaddara komi ba a na farko sai zamirin rafi'i kamar yadda na biyu ma idan kai in kai ihmalin kai ihmalin fi'ili na biyu to damiri na rafa shine zai zama ka fa'ili shine sai ta wala taji ma awwalin qad uhmila bi mudmarin haka ne ko wala taji ma awwalin qad uhmila bi mudmarin wala taji kar ka zo da ma awwalin tare da fi'ilin farko bi mudmarin da wani lamiri qad uhmila wanda yake idan an yi ihmalinsa bi gairi raf'in lamiri wanda ba na rafa'a ba uhila hakan uhila an raun- raunar da shi mana yana da rauni kaga ya ji lisani wa ya ka'udu a hawaka kaga idan ka yi ihmalin filin farko ya ka'udu sai ka ce ya jilisu fa'ilin ya jilisu shi ne mene a kawaka ko to saboda haka na farko din nan ya ka'udani ya ka'udani wa yajlisu a kawaka ya ka'udani ina fa'ilinsa shine alif ai kaga ai alif fi fi mahal rafi ne to ba zai yi ka zo da mu- da lamirin maf'ul bihi ba amma wa- a matsayin wani shine mene lamirin maf'ul bihi a ya ka'udani ka ce wa mene shine fa'ili ba zai yi ba bal hadhul tuzim sai dai shafi shi lamirin idan ya zanto babu ba lamirin fa'ili ba ne idan ya zanto sunan da ya zo a ƙarke aka tanazi kansa na- na- fa'ili ne to bal hadhuhu ilzam ai bal ilzam hadhuhu sai ka share wannan lamiri in yakun ghaira khabar idan ya zama ba- ba khabar ne ba idan khabar ne to shikenan zaka bar shi a haka a matsayin yin zan fa'ili wa akhiran ku sai kuma ka jinkita da shi in yakun wal khabar idan shine khabar yanzu misali ya kawo mana a cikin jumlan mu a cikin sharhi yace wa ma'anar bait annaka idza ahmalta al-fi'l al-awwal lam ta'ti ma'ahu bi dhamiri ghayri marfu'in wa huwa al-mansub wal majrur fala taqulu darabtuhu wa darabani zaidun darabtuhu wa darabani zaidun ba ku duba nan ku gani, bari ku rubuta shi okay darabtuhu وضربني زيد to mu duba da kyau ya ce ba za ka ce haka ba me yasa ba za ka ce ba ku duba da kyau yanzu lamirin nan yanzu kanka zaidun nan shine ya zama menene fa'ili ko zai iya zama amil na fi'ilin farko zai iya zama na fi- na biyu ko masha Allah to yanzu idan kai imalin na biyu fi'ili na biyu ga fa'ilinsa ko to kun ga wannan lamirin ba shine kai tsaye ke da alaka da alismul mutanaza ba to amma lamirin nan shi fa'ili ne ko kuma maf'ul bihi to ba za ka zo da shi haka ba sai ka ce darabtu wa darabani zaidun domin ai lamiri nan da ka zo wanda yake na mutane alisun mutana za a ne anu ai lamirin nasba ne to lamirin nasba din ya daidai da eh, suna marfu'i ka gani ba mutabashi ba sai dai kawai ka ce bal hazfuhu bal ilzam hazfuhu sai ka share lamirin sai ka ce darabtu wa darabani zaidun darabtu wa darabani zaidun shikenan kawai mun fince nan ko wa azhirin yakun wa azhirin yakun damirun khabara لغير ما يطابق المفسره to ina ganin wannan shi ko za mu tsaya shi ko za mu za mu tsaya nan ne kawai eh idan Allah ya kama ka so sai mu tashi da kan wannan kuma mu shiga maf'ul mutlaq insha Allah eh kaman zannani wa zanantu zaidan qa'iman abiyahu fatakulu suka ce zannani wa zannantu zaidan ka'iman iyahu bari mu sa zannani wa zannantu mene
زيدا قائما إياه
زيدا قائما
قائما
إياه إياه ku duba da kyau nan idan muka ce ku dubi zannani ba tana bukatar mafule bi ba ne وظننت زيدا قائما إياه ba ga lamiri ba to kun ga in ka lura daga nan gaban afwan nan gaban zanantu zaidan ka'iman iyahu ko to in ka lura nan zaidan asalin shi menene zaidun ka'imun ba mutu da bane to yanzu ina ina a cikin jumlar gabaki ɗayan ta ina lamirin da ke kuma muzaidu jamil iyahu kun gane ko to anan ba zai yi ka ce za ka gabatar da shi ba ka ce zannani وظننت إياه زيدا قائما لا يجوز ذلك don ku lura da kyau kun ga zannani da zanantu dukan suna neman zaidu ya zama ne mafi'ulin bihinsu afwan suna neman kabar ne ko ina kabar ɗinsu ta'iman to yanzu duk da shi wannan kabar ne zai yi kuma still a kabar ne na mene tun da ai zanna tana da mafuli tana da mutu da kabar biyu ne ko a matsayin mafulai ne ko madalla ga mafuli na farko ga na biyu ko to shi kenan ka ce zanna ne wa zanantu iyahu zaidan ka'iman nan ba kashi ka lami ka lamiri ba to al'asar lamirin ai zai tunda na ka'iman ne zai koma gaba ne bacin baya ya kamata ya koma to akwai rauni akwai dhafu ta'lif akwai raunin gini a nan bal me yace baitin wa in yakun wa in yakun بل حسبه bal hazfuhu إلزام إن يكون غير خبر in yi kun gari kabar kamar na wancan kenan mun mun mun sani shi ko eh sai ce mini kuma wa akhiran hu shi lamirin sunan da suka yi sunan mutanaza alisul mutanaza ka jinkirtar da shi in yakun huwa al-khabar idan ya zanto shi lamiri ne na mene na khabar yace wa akhiranhu ko sai ka jinkirtar da shi lamirin ya zama mene idan ya zanto shi lamiri ne hakikan na hakikan mene khabar ba za ka gabatar da shi a farko ba ba za ka ce zannan zannani wa zannantu iyahu zaidan qa'iman ba la la la hadha khata sai dai mene sai dai ka ce zannani wa zannantu zaidan qa'iman iyahu to kaga yanzu yanzu idan lamirin nan ya tashi kai sai zai koma bayani ko kaga ya udu ila aqal bismi mazkur qablahu ba zai zama ba'dahu ba mun fahimce shi ko to Allah shi kara mana fahimta abinda Allah ya samu kai daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ya ba mu ikon gyara Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik